رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ولنا أصبر ودكم قوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan takwas dubu biyu da goma a ci gaba da karatun da muke na tafsirin Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'idi wajen fassara da yawa Alƙur'ani mai girma jiya muna kan bayani akan magana ta kawo ko anan muka tsaya yawa inda malamin ke bayyana mana dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hudun lil muttaqin kasancewar masu tsoron Allah su ne masu amfanuwa da wannan shirya da wannan littafi alqur'ani ya zo da ita abinda za mu ci gaba yau shine inda malamin ke cewa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana mun karanta nan ko sannan sai ce fal muttaquna humul muntafi'una bil ayati alqur'aniyya su masu tsoron Allah masu bin dokokinsa su ne masu amfanuwa da ayoyin alqur'ani wal ayat alkauniyya nan ne ko yau الآيات القرآنية سني وإن الآيوين القرآني المتلوة وإن مجي كرنتاوة أنا سيمس القرآنية فكما سيمس المتلوة وأنا وإن دعك كرنتاوة الآيات الكونية كما أنا نقول آيوين ألا نهل التسع هل السماء هل الترقصة هل الملائكو wanda ba ma gudu da wannan wanda ba ma gani ne halittar zubar da ruwa zubo da ruwa da Allah madauki ke daga sama duwatsu bishiyoyi da duk abubuwan da suke cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala to dubi zuwa gare su a sami imani shine annazar ila al-ayat al-kauniyya sai ce wali annal hidayata nau'ani kuma saboda kasancewar ita shiriya nau'i biyu ce hidayatul bayani wa hidayatul tawfiq akwai shiriya ta bayani wannan kuma shine aikin manzanni da annabawa da kuma malamai da suke aiki irin na annabawa domin aikin malami dama shine ya bayyana abu ya bayyana gaskiya abauta wa Allah kar abauta wa wanda ba Allah ba ga haƙƙin Allah ga haƙƙin wanda ba Allah ba ga kuma duk abin da dai bayi ya kamata su aikata shi a yi bayani domin mutane su yadda da wannan bayanin su shiga hanyar Allah wannan ita ce shiriya wannan bayani din shi ake ce ma wato hidaya ta bayani ita ce wadda manzanni suke da ita wa hidayatu tawfiq da kuma shiriya ta dangakatar wato sa dacewa a zuciya Allah madaukaki idan an kira mutum idan manzanni sun kira mutum sun gaya masa alqur'ani sun gaya masa sunna ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alqur'ani ya faɗi sunna sauran manzanni ma da suka zo gabanin sun faɗi littafin da aka zo musu da aka aiko su da shi kuma suka yi bayanin haƙƙin Allah a bauta masa shi kadai to wanda ya ji wannan sai Allah madaukaki ya sa ya dace ya karɓi wannan saboda kuma zuciyarsa ta karɓa dole shi ake ce ma hidaya ta tawfiqi Allah ne ya sa masa wannan dacewa ya sa masa gamgakatar a cikin zuciyarsa shi kuma wanda ya saurara ba tare da ya bi abun ba shi bai samu wannan gamgakatar din ba ya dai samu shiriya ta bayani an gaya masa ya ji sai abun ya zama hujja akan sa tunda bai aiki da shi ba so shine malami yake cewa fal muttaquna hasalat lahumul hidayatani su masu tsoron Allah masu bin dokokinsa shiriyar guda biyu sun same ta sun samu ta bayani sun sami ta ne ta tawfiqi yawwa wa ghayruhum wasu wanda ba masu tsoron Allah masu bin dokokinsa ba kuwa lam tahsul lahum hidayatu tawfiq to su ba su sami shiriya ta tawfiqi ba wa hidayatul bayani ita ko shiriya ta bayani biduni tawfiqin lil amal biha ba tare da samun dacewa daga Allah a yi aiki da wannan bayani din ba laysat hidayatan haqiqiyatan to wannan ba shiriya ce ta haƙiƙa ba wannan kurkuru yake ta matan mai abin da ya kara haddata amma ma ba haƙiƙa ba shiriya ba ce ta haƙiƙa kuma cikakkiya ba ثم وصف المتقين سنة الله مدوكي يسفن تسو ما سو الله ما سو بين دوكوكين سنة سي وصف تاسو bil aqaidi wal a'mal al batina wal a'mal al zahira Allah ya kwatanta su ya siffanta su da aqidu ya faɗi irin aqidunsu ya faɗi kuma irin ayyukansu na zuci tare da ayyukan zahiri abinda za mu je yanzu bayani ne wanda Allah maɗaukaki ya siffanta muminai ɗin waɗanda ya ce a masu imani da raibi da kuma za su tsaye da sallah kamar da za mu ji an karanta to wannan ai za mu ga cewa ya kunshi aƙidu da ayyukan zuci me bambanci tsakanin aƙida da kuma aikin zuciya ita kanta aƙida aikin zuciya ne abu ko ba ka bane yawa amma akwai wasu abubuwan da ba aƙida bane amma aikin zuciya ne amma duk aƙida aikin zuci ce dogaro ga Allah duk da cewa aqida ce wajen cewa yadda da cewa Allah madaukaki zaka dogara gare shi amma aiki ne ibada ce kalbiya bal malamai suna cewa min a'zam al ibadati kalbiya dogaran da Allah mutum dogaran da mutum zai yi ga Allah subhanahu wata'ala to anan zamu ji Allah madaukaki zai wasafta waɗannan bayan Allah su masu takawa din nan za a za a sifanta su da ayyukansu na zuci da kuma ayyukansu zahirai wanda suke daga kuma jikinsu dan me ya faɗi wannan yace li tadammun taqwa li zalika saboda ita taqwa ta kunshi wannan abun gaba daya ta kunshi aqida ta kunshi ayyukan zuci ta kunshi kuma ayyuka na gaba in aka ce mutum mai bin dokokin Allah ne to a kowane bangare ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da dukkan ghaibiyat sannan kuma ya yarda da duk ibadojin da ake yin su a zuci yawa akwai littafai da aka rubuta akan musamman muhimmancin al'ibadatul kalbiya ibn taymiya na da mashhuriyar risalar nan at-tuhfat al-iraqiyya fi al-ibadat al-qalbiyya ko fi al-a'mal al-qalbiyya wato saraba ta iraki domin bayani akan abubuwan da suka shafi ibada ta zuciya ayyukan zuci su tawakkali da takawa tsoron abubuwan da ba da gaɓuɓɓan jiki ake aikata su ba yawwa duk waɗannan abubuwan su ne ake ce ma al'amal alƙalbiya sannan kuma sai malamin ya ce faƙala Allah su banka lashe alladina yu'minuna bil ghaibi su ba laifin ce ka ɗan karanta don a mutumin dai ko kama mai mutu abin da mu karanta jiya ba matsala yau sai mu gama shi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
daga cikin siffofin da Allah madaukaki ya ambata na waɗannan masu bin dokokin Allah masu tsoron sa shine yace alladheena yu'minuna bil ghaibi yace malamin ya fassara mana yace haqiqatul imani haqiqanin imani huwa tasdiqu tam bima akhbarat bihi ar-rusul shine gaskatawa cikakkiyar gaskatawa da babu kokonto da abinda manzanni suka bada labari akan sa المتضمن لانقياد الجوارح وند يقنشي واتو جاور زوسيا da da'atta da cewa ta bi abin da aka zo da shi din nan wato ba zuciya ba gaɓuɓɓan jiki wato ya zama gaɓuɓɓan jiki sun bi wannan imani din na zuciya a zuci ake samun tasdiki to kuma tasdikin abi bayansa da ayyukan gaɓuɓɓa wannan ayyukan gaɓuɓɓan da za su bi shine an samu cikakken imani don haka ba a samun yarda da zuciya ya zama kuma ce- cewa addu'a ayyukan gabuka ba a same su ba dole ne sai an haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ba zai yi kace kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama cewa baka sallah ba sai a ba- ka zauna a cikin musulmi shi yasa malamai da suka tattauna matsalar kufur a tarihi sala suka yi eh, maganganu masu tsawo kwarai da gaske shin wanda baya sallah an kira shi musulmi saboda akwai hadisai da dama da suka zo akan itlaqin wato kafirci akan wanda baya sallah duk da dai akwai sabani wasu malaman suna cewa a'a sai idan ya inkarin wajibcin ta sannan yake zama wato ah, kafiri wannan shine ra'ayin ah, wasu daga cikin manyan malamai wasu kuma suna nan akan wancan ra'ayi cewa a'a duk da dai ya inkarin baya yin ta ko ko mujarradin bai aikata ba to shikenan ya zama wato kafiri magana dai har zuwa yanzu matsala ce da malamai suna tattauna ta ba wani abu ne da ah, yake yankakke ah, kaf'an ba amma dai akwai ruwayoyi da dama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ifadar ah, to kafir sun tariku sala sannan kuma akwai ruwayoyi da dama har yanzu da suke magana akan ah, zuciyar sai an tabbatar da mutum yayi inkari kafin kafin ya zama kafin wannan kuma yana shiga cikin abubuwa da yawa ba kowane abu ne ko an siffanta shi da kafirci mutum zai zama kafiri din ba wasu suna itibarin inkari na zuci kafin mutum ya zama kafiri wannan dai matsala ce ta ta aqida mai zurfi yace wa laysa sha'nu fil imani bil ashiya'i al mushahadati bil hissi yace imani ba wai ana kallon sa ne ta bangaren a ce kai imani da abin da ake gani gani kuku da ido ba wanda za a iya ganin sa da ido sa hannu a taba ba shine imani ba. domin i- wannan imani ne amma ba zai iya bambanta tsakanin kafiri da musulmi ba ko ba haka ba yanzu misali a ce kai imani da wani gari sunansa birnin kudu ne a cikin ranka ko imani da makka makka wanda zai je zai ga makka ko ba ka bane yau ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da manzancin sa shine ake magana amma imani da wujudin sa su Abu Lahab ajin sa san gashi ko ba ka ba amma ba su ba su yarda da abin da yazo da shi bidan haka ba su zama musulmi ba don haka ashe imani da wani abu na zahiri wanda kowa zai iya ganshi ya sa ko ya taba ko kuma ya ganshi da ido wannan ba shine abin da zai bambance tsakanin kafiri da musulmi ba shine abin da malamin yake so mu gane shi yasa sai ya amfani da lafazin ghaibi allazina yu'minuna bil ghaibi yawa dan a bambance tsakanin gaibi da abin da ba gaibi ba sai shi fa innahu la yatamayyazu biha al muslimu min al kafiri domin ko waɗannan abubuwa da da i ake ganin su da ido ko a taba su ba sa imani da su ko yarda da su baya sa a bambance tsakanin a musulmi da wanda ba musulmi ba wa inna mashanu wa inna mashanu fil imani bil ghaib abin kula da'iman shine imani da abin da dama yake koyi wannan malamai suna cewa wannan yana cikin manyan sirrorin Qur'ani da Allah subhanahu ta'ala ya fara shi da maganar imani da gaibi ka duba duk abin da baka ganin sa dinnan mafi yawan mutane waɗanda ba musulmin kirki ba ko kuma ba ma musulmi ba sun fi samun tangarda a wajen imanin su da waɗannan abubuwan da ba a gani yau da kullum ɗauki misalin imani da ranar ƙarshe lokacin da kake wa mutum wa'azi da nasiha ya ji tsoron Allah ya yi gaskiya ya daina ƙarya ya daina zamba ya daina zalunci ya daina cin amana wani zai ji ka amma kasancewar bai ga tashin kiyaman nan ta faru yanzu ba ko gobe ne lalle ya ga alamar za ta faru ba sai ga cewa yana da sakaci a kai shi yasa to kimmar imani matukar imani kololuwarsa tozonsa inda za ka kai karshensa shi ne a ce ka yarda da abin da baka taba gani ba ba wai kawai ka yarda da abin da kake gani ba abin da kake gani wannan kowa ma zai yarda da shi har wanda ba musulmi ba amma wanda yake zai tabbata a matsayin mai imani na hakika to shine wanda ya yarda da abin da manzanni suka gaya masa yawa ina fata kun mun fahimci abin da yake nufi yawa to shi yasa yake cewa inna masha'anu fil imani bil ghaib alladhi lam narahu wanda bamu ganshi ba wato shi gaibi din wa lam nushahidhu wanda kuma bamu gani da ido ba ba mu shaida shi ba wa inna ma nu'minu bihi li khabari llahi wa khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam kawai mun yi imani da shi ne saboda Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da Allah bai faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba za mu san da shi ba nan menene gaibi ruwan ce gaibi ne ake nufi da gaibi kullu ma gaba anta duk abin da baka ganin sa malamai suna kasa shi kashi biyu akwai gaibi mutlaka ko kuma gaibi a nisbi gaibi mutlaq shine mastaqsara Allah bi ilmi duk abin da babu wanda ya san shi sai Allah a halin da muke ciki yanzu ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani cewa ba wanda ya san wannan abin sai Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wannan shine mutlaqul ghaibi to mutum baya da awar sanin wannan abubuwa a ghaibi nau'i na biyu shine al-ghaibun nisbi ghaibin da wani ya sani wani bai sani ba ma'ana lokacin da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da da ghaibi in aka gaya masa har ya gaya mana shikenan ya fita ai daga gaibi ko ba ba yawa akwai kuma abin da ya sani din mu ba mu sani ba lokacin ya gaya mana ila bai yi ba wannan shi ma gaibi ne nisbi Allah madaukaki ya gaya masa shi kuma bai gaya mana ba amma mutlaqin gaibi duk abin da Allah madaukaki bai gaya wa kowa ba hatta annabin bai gaya masa ba to ba a da'awar wani ya san shi ko da annabi ina fatan mun fahimci wannan dan haka ayoyin da Allah madaukaki ya cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san duk mutumin da ko abin da ke cikin sammai da kasa to babu wanda ya san gaibi sai Allah duk wannan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan gaibi ba domin yana cikin ilimin da ista'sara Allah bihi Allah ya keɓanci kansa da shi haka nan a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu labari akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da yake cewa ya ce ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أجل cewa da a ce na san gaibi da na yawaita alheri ma'ana duk abin da nake so na alheri sai in yawaita shi in ta tattaro shi wa ma masani su kuma da wani mummuna abu bai same ni ba domin in na hango shi na san zai zo sai in kauce ba zai same ni ba shi sama da suka ce ba daidai bane masu idlaqin cewa a wai annabi ya san gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abubuwa da yawa wanda sauran mutane ba su sani ba wanda Allah ya gaya masa wannan gaibi ne nisbi kuma daga lokacin da ya faɗa ya gaya wa mutane kuma ya fita ma daga gaibi amma akwai abubuwan da Allah madaukakin bai gaya masa ba to wannan bai san su ba da abin da Allah bai gaya wa annabi ba to ba shi da damar ya san shi a matsayinsa na dan adam da Allah madaukaki fifita shi da annabci amma shi ba Allah bane kuma ilimin sa ba iri ɗaya ne da na Allah ina fahimtar fahimci wannan kuma faɗin wannan da imani da shi ba ba tauye haƙƙin manzon Allah bane ko kuma rage masa daraja a'a wannan ayoyin da muka karanta daga ina suke ba Allah ne faɗa ba kuma ya umarce shi ya faɗa walau kuntu walau lau tana zuwa dama saboda hana abin da dama hana faruwar wani abu da a ce na san gaibi to ashe kenan bai san gaibi kuma haka bane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair to da na yawaita wani abu na alheri in tattara shi ke same ni wa ma masanne su kuma wani mummuna abu ba zai same ni amma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaki an jefe shi dutsen nan ya zo ya same shi har ya karya masa haƙwarin sa na da ya san gaibi da ya kauce wannan dutse bai same shi ko ba ka bane yawa to irin waɗannan abubuwan su ne ake faɗa duk abin da Allah madaukaki bai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba dama a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi kuma wannan ba ta hakkin manzon Allah ko darajarsa bane ko kuma mu na shi ko kaskanta shi hasha yawa Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan magana ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka bal yana daga cikin darajar tasa ta cewa shi bawa ne domin ba darasta shi bane mu ce ai shi Allah ne idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ka da ka girmama annabi ka kaskanta shi domin shi bawa ne kuma ya fi alfahari da cewa shi bawa ne إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لمن ما ابن جبل لكن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كركو يويتا ɗaukaka ni da yaba mini har ku wuce iyaka wajen yabona kamar yadda kiristoci suka ɗaukaka annabi isa ɗan maryama ne suka yi suka ce allah ne ko suka ce ɗan allah ne ce inna ma ana abdu ni bawa ne wani fa lafazinsa ne idan ka faɗi lafazin annabi kamar yadda ya faɗa ko ka faɗi abin da Allah annabi Allah madaukake faɗa cikin alqur'ani sai a ce ka rage wa annabi daraja babu rage wa annabi daraja don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bayan Allah wanda Allah ya halitta ya ilmantar da su wani abu to ya fi kowa ilimi wannan ita ce darajar ta amma ka kwatanta shi da Allah ka ce iliminsa irin na Allah ne duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani to wannan baka kyauta masa ba ina fata mun fahimci wannan yawa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san mutlaqul ghaibi ba amma akwai al-ghaibi nisbi duk abin da Allah madaukaki ya ilmantar da shi al-ghaibul mutlaq malamai suna cewa yana da mafatih guda biyar kamar da yazo a cikin al-Qur'ani wannan inda Allah madaukaki ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu waɗannan abubuwa guda biyar su ne mafatihul ghaibi babu wanda ya san su shi yasa kun ga na farko menene mufassara su inna Allah indahu ilmu sa'ati Allah ilimin sa'a a wurinsa yake sa'a ana nufin tashin kiyama babu wanda zai gaya maka wannan dubawar sai mai zuwa ta sama sai ta bayan shekara goma sha biyar sha ɗari babu mai iya gaya maka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na annabi wanda Allah madauki ya aiko da mala'ika jibril ya zo masa da sura ta dan adam ya yi masa tambayoyin nan akan al-islam wal iman da al-ihsan sai tambaye shi kuma ne ya tambaye shi amara abin nan sa'a lokacin tashin alkiyama me yace masa a lokacin yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il shi wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba ma'ana da ni da kai ba mu sani ba in ji manzo Allah sai yake gaya mala'ika Jibril mala'ika Jibril shi yake aikowa Allah shi yake aikowa zuwa gun manzanni to idan ya zama mala'ikan bai sani ba manzon bai sani ba kaga kenan babu wani dan adam da ya sani don haka mafatihul ghaibi sune waɗannan babu wanda zai ce maka ya san tashi alkiyama a wasu shekaru a baya da an yi wasu magabata da ko ba ta magabata ba dai a baya baya nan zan ce zamanin su suyuti sun rubuta littafai wasu saboda wasu hadisai da aka rubuto waɗanda ba masu kyau ba har suke faɗar cewa tashin kiyama saura shekara ɗari biyar. Su yi kuma yau shekara sana da rasuwa. Kun manta? Ɗari tara da goma sha ɗaya ya rasu. In ka ce ɗari tara da goma da goma sha ɗaya in ka ce daga dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya. Nawa kenan kun ga an haura ɗari biyar ɗin nan. Kuma ga har wasu suka ɗauki waɗannan maganganun daga littafin su shehu islam shehu usman dan fodiyo ya faɗi wasu daga cikin waɗannan hadisan duk da yake ba wai ya yarda da su bane amma dai suna cikin abin da da akan faɗa cewa tashi kiyama ta za shekara ɗari biyar to ko ga shekara ɗari biyar sai ta zo ta wuce kuma ya zama ba haka ba dogaro da wasu ruwayoyi ne amma ba ingantattu bane ba wai ƙarya malamai suka kirkiro daga bakin su ba a'a ba haka yake nufi ba yau don haka dai babu dama mutum ya ce ga lokacin da sa'a za ta tashi wa yunazzilul ghaitha haka nan Allah shine mai saukar da ruwa ka kalli alamomin zuban ruwa kawai ka ce lalle za a yi ruwa ko har ka iya rantsuwa ka ce tabbas wannan shi ma ba mai iko sai Allah subhanahu wataala Allah madaukaki shine ke sa a ruwan nan ya sauka in ya so kuma sai ya hadirin ya hadu sai ya baje kuma bai sauka ba shine mai iko kaga kenan ba mai sanin akwai ko babu sai Allah sannan wa ya'lamu ma fil arham shine ya san abin da ke cikin mahaifar mace mace nan ba a ce a mace mutum ba kawai dukkan mai haihuwa sawa'un dabba ce ko ɗan adam Allah maɗaukaki shi ya san abin da ke ciki kuma cewa yayi ma ba cewa yayi ɗan da ke ciki ba da an ce ɗan da yake ciki ne sai ka ce a to ai gashi ne yanzu likitoci suna iya yin scanning su iya hangowa namiji ne ko mace wasu ne da aka fara samun wannan scanning sai suka ce kaga gashi nan ranin ma shi ba haka abu yake har sun fara farin ciki wasu ba musulmi ba to a gashi nan yanzu ana da ikon a gano abin da ke cikin abin nan cikin mace to Allah madaukaki ce wa ya ma fil arham abin da ke ciki sawa'u shin zai zama cikakken mutum halittacce ko ba cikakken mutum ne halittacce ba namiji ne ko ba mace su sun dauka ganewa namiji ko mace shi ne kawai ake nufi da cewa shine Allah ya sani to yanzu da suka samu damar da za su leƙa da scanning su gano ko su yi kintace su tsammanin haka ne kuma zai bayyana haka ne sai suke tsammanin wato shi kenan abinda Allah ya ce ba wanda ya sani gashi sun sani to a wannan kuma saboda rashin fahimta su da Qur'ani Allah mun ce cewa in wa ya'lamu ma fil arham abin da ke ciki sawa'u ugun mani ne ya gama zama gudan jini bai gama zama gudan jini ba ya gama gudan tsoka bai gama bai gama zama tsoka ba sannan an sa kashi ba a sa kashi ba an busa rai ba a busa rai ba wai zai iya gano wannan idan ma mutum ko da kaddara cewa wannan ake nufi ai wata hanya ce aka samu yanzu ta aleka a gani daga zaman sa gaibi ya koma mushahad ina so fahimci wannan sosai da a ce ba a samu wannan alar ba da za a leka haskaka cikin mai ciki a ga abin da ke ciki akwai mai iko ya ce wani ne ya gaya masa ko sai wasu aljanu sun gaya masa ko kuma a ce shi dai an gaya masa ko ta wa'ayi ko makamancin wannan kada ma wannan ake nufi da sanin gaibi lokacin da aka samu kana din da za a iya bincike a hango a leka a ga abin da ke ciki to shi kenan yanzu wannan abin ya zama cikin mai mushahad tunda an wani ya gani shi ma kuma nisbi ne wani zai gani wani ba zai gani ba wanda ya binciken zai gani sannan kuma duk da haka maganar farko tana nan kan cewa ma aka ce ba wai a zamansa mai rai ko ba mai rai ko kuma namiji ko ba mace ba Allahu a'lam abu na uku ko na hudu ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام آه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا باب وني da ya san me zai samu gobe babu akwai masu zuwa gun bokai masu zuwa gun yan duba su je su abinci ko musu gobe ne mutum zai mai kaza da kaza mai kaza da kaza wannan suna yi kuma sukan yi hulɗoɗi da aljanu har aka samu to wannan abun ai shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wannan abun kafirci ne aikata bokanci da tsafi da hulɗa da aljanu don su gano maka wani abu na gaibi ina fata mun gane har kuma aka ce wanda ya je wurin bokan ya gaskata abin da ya faɗa shi ma ya auka ciki ya aikata kafirci kafircin da ko da ba ya fidda shi daga addinin musulunci to amma dai kafirci ne karami wanda ya fi ka ba irin zunubai in ga ashe babban abu ne abu na ƙarshe kuma sannan babu wani rai da ya san a inda zai mutu shi ma dina cikin gaibi to wadannan su ne mafatihul gaibi don haka a takaice dai mu komo kan darasin mu akwai gaibi mutlaq akwai gaibi muqayyad ko nisbi a mutlaq babu wanda ya san shi ko annabi idan sai idan ran da Allah madaukaki ya gaya masa nisbi kuwa ana samu wani ya sani wani bai sani ba daga ran da kuma ya bayyana aka samu aka sani ya zama abin da yake mushahad ya zama ba gaibi ba Allah madaukaki ya samu gashi don haka imani da gaibi shine abin da ke mayyaze ya bambance ya fifita mai imani ya kuma bambance shi da wanda ba mai imani ba don haka ka yarda da cewa akwai tashin alkiyama akwai abin da zai faru Allah subhanahu wataala zai tsaye da mu ya tambaye mu akan abubuwan da muka aikata cikakken mai imani da gaibi shine mai yarda da wannan abu haka nan yadda da abin da Allah madaukaki ya bada labari a kansa na sunayensa da siffofinsa hakikaninsu yadda Allah ya siffantu da su ba wanda ya san wannan abu babu Allah mafi bai gaya mana kaifiya ba amma ya gaya mana lafuzza lafuzzan nan suna da ma'ana mu yadda da ma'anan nan mu tabbatar da su amma kar mu kutsa kanmu cikin yaya abun yake hakikatan wannan bi a cikin bangaren gaibi yake haka nan abin da za a yi a kabari idan mutum ya mutu ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari idan mutum an kai shi makabarta an binne shi a cikin kabarinsa bayan ya dano yana jin takun kafafun waɗanda suka kai shi kuma mala'iku za su zo su zaunar da shi su tambaye shi guda biyu munkar da nakir su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabi wa man nabiyuka su tambaye shi waɗannan tambayoyi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ba muna da hanyar da zamu san wannan saboda me saboda yana cikin ilimin gaibi yawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tunda ya faɗa to dole mu gaskata cewa wannan abin lalle zai faru wanda duk ya karyata waɗannan abubuwa to ya karyata tashin alkiyama kuma ya zama ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zai zama kafiri domin yayi watsi da ɗaya daga cikin wato rukunin imani guda shida Allah ya samu dace mu ci gaba malamin yake cewa fa hadha al-iman الذي يميز به أو يميز به المسلم من الكافر wannan shine imanin da da shi ake bambance tsakanin musulmi da kafiri li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulihi domin kuwa tsagwaran tsantsar gaskata Allah ne ya manzan shi domin duk abin da aka ce baka san shi ba baka gan shi ba yadda da shi ai ka gaskata wanda ya bada labarin ne ko ba ka ba yawa imani da gaibi shi yasa yake da muhimmanci har Allah madauki ya ambace shi a farkon wannan sura dan ya nuna cewa babu mai zama mai imani sosai sai ya yarda da waɗannan abubuwan da yake na gaibi domin me ake nufi dama da imani da gaibi ne aslan ka gaskata abin da baka san shi ba baka gan shi ba baka taɓa jin labarin sa ba yanzu ne aka baka labarin Allah ne faɗa Qur'ani cewa akwai wata rana za ta zo za a tashe ku daga kabari idan ka yarda da wannan ka ce ba sai ka je ka yi wani experiment ka gano cewa gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan shi ne kai kai imani manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa za a yi kaza za a yi kaza akwai dujal zai zo akwai annabi Isa alaihi salatu wasalam zai dawo kafin tashin alkiyama akwai mahdi duk waɗannan abubuwan sun tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin yaddarka da gaibi ita za ta sa ka rika kokonton su kuma ka tuka kanka a cikin kana binciken ka ce ai wannan ya saba wa qur'ani kaza da kaza ai annabi isa a matsayinsa na annabi Allah ya dauke shi to ya za a yi a ce ya dawo kafin tashin alkiyama in ya dawo ba a matsayin annabi ba an rage masa daraja don haka abun ƙarya ne ba zai dawo ba wannan menene ba zalunce ba da shirme kawo hankali ne cikin abin da ya shafi gaibi ba wanda ya gaya maka ka yadda cewa zai dawo tun da dai ba ce aka zai dawo yanke maka kai ba shi kenan ka saurara ka haƙura me ne laifin ka ce eh na'am ba buƙatar ka ƙaryata domin ƙaryata wannan ka ƙaryata wanda ya baka labarin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko da ba abun ba haka yake ba kuma ba zai yi a ce ba haka yake ba ba zai yi ba Allah madaukaki baya aiko annabi da zai masa ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka tunda ya faɗa ya tabbata malamai da suke kula da dirasar riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana wannan hadisi ne sahihi to wannan magana tabbas haka take cewa abu kaza zai faru dujan zai zo za a yi girgizar kasa zai yawa kafin karshen tashin kiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan za a yi rika yawaita girgizar kasa kuma sannan za a yi wata gobara za ta tashi mai karfi lokacin da aka gobarin watannin can da suka gabata a Europe har jirage suka kasa tashi wani lokacin mutane sun tsorata har aka ta yawo da tas ana ta gaya mutane ko ita ce hayakin nan da ya ana kai jirage tashi ko suka ce to ko shine dukanin nan da zai zo kafin tashin alkiyama duk waɗannan abubuwa zai iya yiwa zai zai yiwa ba haka ba amma dai aqrabu magana shine ba ita ce ba ce domin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama ya gaya mana ashirat ashirat sa'a kala biyu ne أشراط الساعة الصغرى أقولكم أشراط الساعة الكبرى kananan alamomin tashin alkiyama wanda malamai suka ce a zuwa yanzu nan ba wanda bai faru ba duk abin da Allah sallallahu ya faɗa alamomin tashin alkiyama kafin zamani ya kare kwata kwata kiyama ta tashi abu kaza zai faru abu kaza zai faru irin wulakanta iyaye ƴaƴa su wulakanta ƴaƴan su yawan zinace zinace mata su yawa ya zama cewa mata su suke neman maza duk wannan abin manzo Allah sallallahu ya faɗe su dan kuma ba haka bai ko tashin mu ba abin bai kai haka ba amma yanzu ku duba yadda abin yake ana cewa zaka iya samu zaka samu cewa mace guda hamsin ka'im akan su mutum ɗaya ne ma'ana da za a kasa adadin mata a ce ina masu kula da su ba na nufin wai maza ba miji ba a'a mai kula da mata hamsin sai ka ga mutum ɗaya ma'ana kamar ka ce ratio ɗaya tsakanin maza da mata 50 ne to 1 kaga abu akwai haka kuma haka ake yanzu kila ma yanzu ma ya fi haka to da waɗannan abubuwan da makamantansu duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa za su faru kafin tashin alkiyama to duk kuma ga su ina ganin sun faru to akwai kuma ashratu sa alamun tashin kiyama manya manya su ne kamar zuwan fitowar rana daga yamma da kuma zuwan dujan zuwan annabi isa zuwan mahadi da kuma zuwan dabba akwai wata dabba dabba naqatu salih yawa za ta fito Allah madaukaki zai ba ta izinin ta ware mumini da kafiri sannan kuma akwai iska da Allah madaukaki zai aiko ta ta ɗauke rayukan dukan mai imani sai zama cewa tashin alkiyama da rudaninsa da abin da zai faru a ciki da wato ayi busa mutane su mutu waɗanda wannan abin da ya faru akan su sune ashararun kalfi wato ashararan kawai za a bari to duk waɗannan abubuwan za su faru ne kuma idan game da annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo cewa idan ɗaya ya faru to kamar wato idan ka tsinka tarbi ko sarka idan ka sake shi ya za su zubo ba wai ɗaya ne idan ya faɗo sai ɗan ɗaya kuma ya jira ba ko haka za su zubo gaba ɗaya to haka zuwa waɗannan manyan haka zai zama kaga kenan ashe in ka fassara wannan dukanin da ya faru kwanaki a Europe kace shine wancan da ake nufi da dukan zaka faɗa a wani kwarin da ba haka bane ina fata mun fahimci wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci guda haka za su zo ba wani lokaci za a ɗauka mai yawa to waɗannan duk suna cikin gaibi ka yadda da cewa Allah madaukaki ya faɗi wannan abin zai faru ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda da wannan girmama Allah ne girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata su domin su suka ba da wannan labari wannan shi ake nufi da imani da gaibi ina fatan mun gane dai to shine malamin yake cewa fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bihi shi mumini yana yadda da duk abin da Allah madauki ya ba da labari da shi aw akhbara bihi rasuluhu ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa sawa'un ba bambanci shahadahu aw lam yushahidhu ya gani da idansa ko bai gani ba sawa'un fahimahu wa aqalahu ya fahimce shi hankalinsa ya dauka ko hankalinsa bai dauka ba ko bai kai awo lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu ko kuma hankalinsa da fahimtarsa ba su kai ga wannan abun ba wani lokacin ka san abin da ke sa mutane su fada irin wannan kwarin shine suna ɗaukar cewa wai sai abin da ka gani ka iya gwada shi yana aukuwa sannan shine za ka yadda akwai shi imani da gaibi ba wannan ne layinsa ba ina ji mutuka maganar abin da ya kai ga a lalacewar harkokin ilimi har ilimin falsafa philosophy ya shigo cikin musulunci aka samu ilimin kalami mantiki ya zo har ya zama abin da ya zama kasancewar waɗannan mutane sun shigar da hankalinsu ne wajen dirasa da studying abubuwan da ba a shigar da hankali a cikinsu akwai abubuwan da kurukuru suke a duniya za ka iya ɗauka ka gwada sautin nan da ake jin sa yake ƙara me sababin sa dan karfe aka sa a gaban mutum amma sai a ji shi unguwa tana ji wanda za ku iya bincike kaza ne yake dauka kaza ne yake dauka da wuta take tafiya abin da speed din light har ya shiwa da kuma speed din menene speed din sauti duk wannan abubuwan na physics duk wannan bincike aka yi aka gano ilimi ne na alheri mai kyau ne kuma ba haramta shi ba a shar'anci magani panadol kafinin da makamantansu ya aka yi aka yi su shi ma da kaza da kaza aka hada da aka gwada sai aka ga cewa in mai zazzabi ya sha yana samun sauki wannan shine experimental science abin da aka gwada aka ga yana yi sannan aka yi to amma akwai ilimin da baya cikin ilimin da zaka iya sa masa wannan mizanin bai shiga ƙarƙashin wannan gate din ba shine ilimin da ake cewa ma wara at-tabi'a masu yi wannan ilimin a turanci suna ce masa metaphysics metaphysics shine ilimin abin da ba dama a san shi ta hanyar experiment dole sai dai a yadda kawai akwai shi to waɗannan falasifa ɗin sai suka tuka kansu suna magana akan Allah Allah kuwa baya cikin abin da zaka gwada ka gani akwai shi da hanyar wani abin ka ko wani alar ka ko wani karbin ka ka kirkiro ka ce ka bincika akwai ko babu ko ba haka bane to sai suka fara magana akan wannan shine suka abin ya kai su magana akan mala'iku annabci wai ma gaskiya ne ko ba gaskiya bane annabci shin a baiwa ce Allah ke zabar wanda ya so ya bashi ko kuwa kokari ne gurin ilimin masu ilimin falasifa falsafa kai suna cewa annabci kowa ma zai iya samu kawai juhudi ne riyabiya in dai ka zauna kai ta bauta ka ɓuya kai ta ibada ka kunna kanka ba shi ba sha kaga za ka ta yi za a iya samu saboda mutum zai fito da hauka saboda tsabar yunwa da zai daɗe bai ci abinci ba sai fito ya ce eh shi ma zama annabi to in ba wannan suke nufi ba to ba zai yi ba annabci zaɓe ne na Allah Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas haka Allah madauki ya faɗa za ka zaɓe ne shi ke zaɓar wanda ya so ya karrama shi ya girmama shi to kar a shigar da hankali a duk abin da ba ka da damar ka gwada shi da alar da kake da ita wannan shi ne ake nufi da ilimin gaibi ina fata yanzu mun gane me gaibi mu koma mu ci gaba sannan sai yake cewa bi khilafi zanadiqati sabanin zanadiqa المكذبين للأمور الغيبية ما سوء قرية الأمر الغيبي وأنا بس يدد غيبي با. لأن عقولهم سبب عقول سوء القاصرة تقيتتو وأن سكجبة المقصرة masu taƙaitawa ba za su iya kaiwa ga su fahimci abu ba lan tahtadi ilaiha ba su iya shiryuwa zuwa ga wannan abin ba su yadda da shi fakazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sai suka ƙaryata abin da ilmin su bai iya kewayewa da shi ba ma'ana ba su iya sanin sa ba kawai dan mutum bai san abu ba sai ta ƙarya ne ai wannan bai dace da kaza ba wannan jahilci ne tambaya nan suwaye zanadika me ake nufi da zanadika bukata dai ibnu abin din yace fa fasadat uquluhum sai hankulan su suka baci suka lalace wa mabajat wa marajat ahlamuhum mafarkin su ya zama cakudi ya rude ya ce maraja shine ishtabaha abinda zai rude ya cakudi ya hargitse ba iya ganin sa ba sai zaki cewa ahda abin amghaku ahlam yau ta kuɗi ne na mafarki kawai kare ganin abubuwan da baka iya mayyazewa to haka nan su ma waɗannan masu tunani din masu ilimin falsafa da wane ne da suka shiga cikin waɗannan abubuwan da hankali baya aiki a cikin su sai suka shiga cikin rudani kuma har zuwa yau din nan ba sa samun wato wani abu shi yasa ibnu taymiya a littafin sa da yayi ar-radd alal mantiqiyyin yake cewa irin abu akwai wasu abubuwan da waɗannan mutanen suka zo da shi kun san wato ibnu taymiya duniya ce kuma da wani malami yake cewa عجزت النساء أن تلد مثل ابن تيمية mata na duniya baki ɗaya sun kasa su haifar da mutum irin ibn taymiya tun bayan sa ba a samu irin shi ba wato ba maganar ka ce wai mutum ne irin masu ilimin nan a wani fage ko ka ce tafsiri ko ka ce hadisi ko a ce a fiqhu a duk inda ka je ne maka magana sai ka ji kamar ba abin da ya sani sai wannan in yana yanzu misali kun ga muna tafsiri da muke cewa muna tafsiri muna karanta tafsirin wani ko ba gaba wani ne ya bi yadda da haka da ka je ka ce za ka yi bincike ka ga kwallon fassarorin ayoyin da kanka kai istiyani ka muku ga mutane yau ka karanta abin da wani malamin bahar ya kokarin sai karanta ya rubuta sai a takaice maqsudin mu shine mu fahimci ne Allah madaukake yake faɗi amma tsirin su ibn taymiya da istihadin suke kafin ya fasa magana akan fa aya guda daya yace sai ya duba yayi muraja'ar tafsiri 100 tafsiri 100 ina kai yanzu a ce ka faɗi sunan tafsiri biyar ba ka fita daga masallaci nan an ce ba mai fita ko ba ka bane faɗin sunan fa kawai to ballan tana tafsiri ɗari kuma a zamanin su da harkar buge-bugen littafi ma ba ta yawa ba irin yanzu yanzu da littafin nan barjak cikin sauƙi almasu a shamila duk ka buga cikin sai ga tafsirai na iri iri kawai ba albarkar lokacin babu yadda zaki iya karancewa har ma ka zo kai irin waɗannan abubuwa da bambanci da yadda suke to hakan yana magana akan hadisi da illolin hadisi da sauransu in yana magana akan fiqh ko wani malamin ibnu zallakani babban malamin malikiya ne a zamanin sa yana cikin abokan gabar ibnu taymiya suna sukan sa suna zagin sai ce da yazo yana ya ji darasin sa yace sai ya ji cewa ya fi shi sanin mazhabar malikiya ya fi shi sanin mazhabar malikiya shi kuma ibnu taymiya dan hanbaliya to a daga isa abin da ke so in faɗa da zai nuna mana shaida akan wannan yawan ilimin nasa a cikin arzu al-mataqiyin yana bambancewa tsakanin ilmomin da hankali ke shiga da ilimin da hankali baya shiga din nan da nake faɗa ɗazu sai yake cewa harkar riyadiyat mathematics yace harka ce mai amfani tana akwai wasu kwakwalwa akwai kuma abubuwa da akan iya kaiwa gare su har su haifar mana natija mai kyau sakamako mai kyau da za a iya ci gaba da su tun a lokacin sa yake faɗin wannan yaushe su ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu sunan ya kai da shi yanzu ya kusa ɗari takwas shekara ɗari takwas tsakanin mu da shi amma sai ke faɗin wannan cewa mathematics yana da amfani har sai ke cewa akwai ka'idoji da shugabansu Pythagoras ya faɗa abun ka nufi wannan ko Pythagoras theorem kafin in karanta littafinsa sai ke cewa ibnu taymiya har su Pythagoras an sani to sai ke cewa irin wannan ka'idoji ne suka tagar suka kawo musu ka'idoji ne masu amfani tunda sun sa su akan ka'idar abin da za a iya gwadawa a gani da kuma ya shigar su zuwa da hankalinsu su shigar da kansu zuwa da abin da ya shafi gaibi ya Allah yake ya siffofinsa ya kaza da gace shine ya halakar da su ina fata mun gani don haka sai mu dauki gefen da suka yi mana amfani da shi ne a duniya kila motoci jirgin sama da physics chemistry ko wane ne a je a yi ta karanta shi yana da amfani kuma mu zama irin abin da suka ko mu fi su amma abin da ya shafi su mana magana akan ya Allah ke koya annabci ko mai ba ruwan su wannan harkar mu ce mu da muka yadda da littafan sama muka yadda da annabawan da suka zo da shi mun gane wannan yawa in komo kan yawa sai ce wa zakat uqulul mu'minin amma su mu'minai sai zukatan su hankulan su sai suka zama masu tsarki shine zakat masu tsarki suka sani na faɗi zindadika ko da ya faɗa mana a littafin anan ya ce bi khilafi zanadika til mukazzibina lil umuri in an tambaye kuma yake nufi da zindiki ko bi ce ai kuna amfani da lafazin ko ya ce wani fa zindiki ne na'am ya bayyana imani jayyid wannan ita ce ma'anar da malaman fikihu da hadisi daga baya suka ɗauka suke amfani da ita suka bawa kamar imam malik zai zo in gaya mana maganarsa suka ɗauki abin da ake nufi da zindiki shine abin da muke nufi da muna a qur'ani ko hadisi asalin lafazin zindiki lafazi ne da babu shi a qur'ani Allah subhanahu ta'ala bai yi magana akan zindikai da lafazin zandaka ko zindiki an faɗi shi a qur'ani babu shi hakanan duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi akwai wani hadisi mawdu'i da wannan al-Ghazali ya kawo shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sataftariqu ummati nayifan wa sab'ina firqa kulluha fi an-nar wa kulluha fi al-janna illa wahida wa hum az-zanadiqa ibn Taymiyyah ce wannan hadisin ƙarya ne ba shi da asali ba a ruwaito shi ta hanya mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana da wannan kalmar ba asalin kalmar zindiki kalma ce farisanci ne yawa kalma ce ta kasashen farisa wato yaren iran lokacin da musulunci ya zo kasashen su suka shiga musulunci to ta shigo cikin musulmi aka rika amfani da ita shine har musulmi suka fassara ta suka juyar da ita shine ake cewa kalma ce farisiya mu'arraba mu'arraba ba mu'arraba ba mu'arraba wadda aka larabtar da ita yawa suna cewa kamar da na samu al-khalil ibn ahmad al-farahidi babban malamin nan na nahau da sarfu yana faɗi a cikin kitabul ain nasa yana cewa al-zindiq من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية shine wanda bai yadda da tashin alkiyama ba bai yadda ma da akwai Allah ba bai yadda da rububiyar Allah ba wannan shine zindiki yaji Khalil bin Ahmad saboda su suna fassara kalma ne yadda asalinta ya taso ina fata mun gane yau ba wai istimali ba wannan abin da malamin faɗa mana yanzu kuma shine hakan a cikin littafin fiqh da hadisi sai ne in ka ga littafin shari'in hadisi yake da ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ka ganta a ciki to ana nufin wato munafiki wanda ya ɗoye kafirci ya bayyana imani amma a lugar larabci asalinta ba larabci bane shigowa ta yi daga baya a lisanin arab shi ma yana cewa az-zindiqu al-qa'ilu bi baqa'i ad-dahr shine mutumin da yake cewa ai zamani haka zai wanzu babu tashin alkiyama kenan baqa'u ad-dahr shi ne zamani ta tafiya ta tafiya ta wanzuwa har abada ba zai kare ba yace farisiyun mu'arrabu yace wannan kalma ce ta farisanci da aka larabtar da ita wa huwa bil farisiyati yace da da yaran farisanci suna cewa zindikrai zindikrai ma'ana suka ce ya kulu bidawami dahr mutumin da yake cewa addahar ya dumu ya dumu ya dumu ma'ana har abada zai zauna ba zai yanke ba ma'ana dai wanda bai yarda da tashin alkiyama ba kun ga kenan ashe maganar ma kuma an tambayi imam malik ibn anas imam zabin hijira an zandaka a zamanin sa yace imam malik ya su malik shi ne su dari da shirin dari biyu da shirin da shirin a taimaka mana munafiquna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda munafikai suke kansa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min izhari imani wa kitmani kufri na bayyana imani da bai kafirci wazan da yace wazan yace huwa zandaqatu indana al-yawm wannan shine zandaka a lokacin mu ne yanzu sai kuma shi ne abin da bin jami'a kada cikin sharhin sa na abin hadithin jibril yana da littafi sharhu hadisi jibril da man haka da sharhin hadisin nan na malaka jibril da ya zo tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani a musulunci da imani da kuma dai har zuwa kashe kamar da kusan hadisi na biyu a cikin 40 an-nawawiyya ka duba at-tamhid na ibn abdul bar ya nakalto wannan magana haka nan a cikin muwatta akwai ta akwai malam al-qawarizm shi ma na nakalto magana sadan da mutum ne asalin wannan kalma a abin nan dan da الخوارزم yana da littafi mai suna mafatihul ulum shafi na 56 nasa yana cewa in zanadiqata hum manawiyya sune da ake cewa almanawiyya manawiyya sunan samani ana ce masa mani a ce masa masdak yace wa kanat almasdakiyya su masu wani aqida ta masdakiyya yusammuna bidalika ana ambatan su ana kiransu da wannan suna na zanadika ne ana ce musu zindikai natan وعندك يجوز ما قلنا سبب ايش عندك إلا هو الذي ظهر في أيام القباط wani mutumi ne da bai ya bayyana a zamanin sarkin Farisa Iran ba can kafin zamanin nan kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can can baya sosai yawa wa kana qabu qubatil majus shine alƙalin alƙalan majusawa babban malamin su yake da yau ilmu daga cikin aqidarsa yana cewa innal amwala wal urmu mushtaraka wato dukiya da mata dukkan abin da mushtaraka ne ba wani wanda zai mallaki wani abu guda da da ake cewa istirakiyya kenan istirakiyar farko socialism wanda kai ko zuwa communism na farko da ba ruwa da shi da wannan mali ne ma'ana a aƙidar su ba nan dai ka mallaki dukiya a ce wannan gidan naka ne ko mota ta ka ce ko wannan riga ta ka ce ko mai kai duk abin da kowa gida ma zai iya ɗauka kawai na sani haka nan duk matar da mutum ya gida ma sai zai ɗauka kawai kawai ta in shi na wani zai yi da sai sake kwace ta haka suke rayuwa wannan aƙida ce yadda a lokacin su ne Jusawan a Iran abin da suke tafiya a kansa kenan da kafin zuwan wato musulunci shi ne shi wannan a wannan mutumin din shi mazdak da ya zo wa azhara kitaban wani duk kawarizmi ne yake faɗi sai ya bayyana wani littafi ya rubuta wani littafi ya gaya wa mutane kawo shi ya ce wani shi ne dokokin abin da za su bi na addini a wannan tsari nasu sunan tsammahu ya sa wa sunan littafin sunan littafin zand zand muna ganewa yawa وهو كتاب المجوس شين للتاب لن مجوس هو مشهور الذي جاء به زرادشت شين لك شين زرادشت مثل زرادشت من دا مجوس هو سكي اعتقاد شين وهو النبي كنت بجي ما سوى إذا الدين زورسترانيزم كنت بجي بقى يلا eh to su ne masu wannan akidar asalin majusawa ne abun mamaki shine yau shekara uku kenan na karanta internet wani yana ba da labari cewa akwai wani ɗan Najeriya da ya rubutu a kan isbatin ko tabbatar da annabci shi wani zarade shi cewa annabi. Allah sau. Ɗan Najeriya ne yana karatu a Iran shi ne ya rubuta wannan littafi don tabbatar da annabcin zarade shi. to wannan zurare su allazi yaz'umuna annahu nabiyuhu man da suke raye cewa annabin su ne fa nusiba ashabu mazdak su masu bin wannan aqidan wannan mutumin ta ishtirakiya socialism din da fara zuwa da shi su ne ake ce musu zant masu bin littafin zant ko yawa fa ila sai a ce zindiyu haka suke faɗa a farisanci to shi ne ma'u'uri ba ce kalma daga baya malamai a larabawa suka juye kalmar ta koma larabci fa ila wahidu zindiyu sai ake ce matsaya zindiki ne yadda da inda yake aƙidar kenan ma'ana ashe kenan farkon haɗuwar musulmi da majusa bayan wasu sun bar musulunci a majusanci sun karɓi musulunci wannan kalmar an ci gaba da amfaninta to sai ake waɗanda shi ne malamai suke cewa waɗanda suke kan majusancin nan nasu bayan musulunci yanzu ya yi sai tsara ya yi ƙarfi akan daularsu sai suke tsoron in sun bayyana suna nan akan wannan aƙidar ta Zradasht. Musulunci zai musu hukunci akan cewa su ba musulmi bane a yi musu hukunci. Ibn Jalab to sai suka shiru suke ɗorewa sai su bayyana suna tare da musulmi alhali a zuci suna nan akan addinin nasu ba na musulunci. To waɗannan wannan shine asalin wanda ake ce musu kai. amma daga bayan littafin fikihu sai suka juya abin sai zama in an ce zindiki kamar da Imam Malik ya faɗa ana nufin duk mutumin da yake eh kafirci ya bayyana imani sawa'u ko da ba mujusi ne da ko da ba mujusi in gane wannan in ka karanta littafin fikihu a babin tabbuni ce rubutu zindik za ka ji waɗannan maganganu da suke faɗi Allah sa mu dashi Allah ya rufa mu da duk abin da zai kai da mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ɗora mu a kan wannan hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam yau in kuma inda malami ke cewa wa yadkhulu fil imani fihi min al-ghuyub al-mawadiyah wal mustaqbala daga cikin imani da yake alladhina yu'minuna bil ghaibi ai yanzu ko ne ake fasara alladhina yu'minuna bil ghaibi masu imani da gaibi daga cikin imani akwai imani da dukkan abin da Allah maɗaukaki ya ba da labarinsa na daga gaibobi abubuwan gaibi almadiya wanda suka gabata a baya wal mustaqbala da kuma masu zuwa nan gaba wa ahwalil akhirati da kuma halayen abin da zai faru ranar lahira za a yi kaza za a yi akwai sirafi bayan Allah za su zo a tsaye da su gaban sirafi ga kuma sirafin nan akan wuta yake kuma kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kaifin kamar reza yawa kuma yana da tantsi mutum yana takawa yana zamewa amma mutane suna wucewa masu imani kowa gwargwadon ne imanin sa ko gwargwadon ne yawa a ƙida ba hannu suna gwargwadon aikinsa a nan ne aiki yake amfani bayan dai dama can akwai amfani da zai yi da sakamakon da Allah mulki zai ba amma kuma duk da haka shigar aljanna sai da rahmar Allah ba iya aiki ko ba kai alfahari da shi amma kuma mutane ya tafabaluna ala qadri amali suna bi bambanta da juna wani ko wani aiki to mutane suna tsallake siratin nan su wuce shi gwargwadon aikin su annabawa sani an bayi su dikai haka za su wuce wasu kamar walƙiya wani kuma zai wuce kamar gudun doki wani kamar tafiyar raƙumi wani kamar kaza wani kamar kaza haka wani kuma yana tafiya yana daddagurawa tsantsin yana kwasa tsayayyo kasa zinu zai sa ran kawai shi kenan ya gama sai kama hannun ya rike ya koma kuma ya ci gaba haka nan manzala sallar haka za a tsallake su rafi duk wani abubuwan sai ka rika suranta su wanda bai yarda da magana annabi sai ka je da kuma to da gaske ne ko haka ba zai faru sai wanda shi ba ka shawara duk ina wannan abin da aka faɗa annabi ya ce kaza to kar ka kwatanta hankalinka da wannan abu ba wai wata magana ce ta dabara wai ka san wasu suna cewa wai wani irin ilimi ne haka ba da maka in gane shi ka bambar ka gano shi ka iya tantancewa gaskiya ne ko ba gaskiya ne ai ilimi da ba iri iri ne akwai wanda zai yi masa haka akwai wanda ba zai yi ba to wannan yana cikin wanda ba zai yi kai masa haka din ba idan domin abu ne tunda bai faru ba bayan da za a yi masan shi idan ba wanda zai gudanar da shi ne zai ba mu labari ba ko haka ba to ne gudanar da shi Allah subhanahu wataala shi ba wa annabin sa labari annabin sa ya gaya masa don haka tabbas sai da Allah subhanahu wataala zai faru haka nan akwai mizani na ayyuka za a sa a auna ayyukan bayi a wanda ayyuke za a mizanin sa yayi nauyi ayyukan da za a tara sun suka yi nauyi sosai sannan shi ne mai samun sakamakon shiga aljanna sannan akwai haudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafkin sa wani tafki ne kamar madara kawai da ba taba jin irin sa ba Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da yanda suka bi shi za su yi a su sa wannan ruwa sannan su wuce shi ne tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan malamai suka fassara shi shine al-kawfar inna a'tainaka al-kawfar wasu kuma suka ce ba shi bane al-muhim dai wannan shi ne tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwa ana magana su ba kuma ba mu da wata hanya da za mu gwada shin abin ne zai yi ko ba zai yi ba illa abu ɗaya ne gaskata nan ne baka labari idan ka gaskata ka tsira da imaninka da kuma ayyukan da zaka aikata idan kuma baka gaskata ba wane ne ya hasara kai da kai da kai da ka karyata domin ne idan mutum ya karyata abinda da za a ce to tun da kace ba ka da dalilin tabbatar da shi mu iya ganewa experimentally a iya gwadawa a gano cewa zai faru ko ba zai faru ba to kuma ba ka da dalilin da zai koyi shi ko ba ka wani idan akwai dalilin da zai koyi wannan abin da zai faru ba shi ba muna neman kawo mana to idan a shi mutum zai iya wannan ba to sai ya hakura ya kwanci da hankalinsa ya ce a wannan abin ya fi ƙarfi na shi ke sai sallama sai ya da annabi kare ya tsira bai kare ta annabi ba kare ta annabi kuma barin musulunci kuma ce wani abu to Allah kiyashe mu da kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam طيب يجب ويدخل في الايمان بالغيب من قبل الملك والاخره وحقائق اوصاف الله وكيفيته haka ne kuma hakikanin siffofin Allah madaukaki da yanayin da suke Allah madaukaki ya gaya mana ya gaya mana yana da kaza yana da kaza na siffofi ya faɗi lafuzin da wasu mun san su a sunaye ne na wasu siffofi da muke da su a jikinmu sunaye ne bambanta wannan sosai Allah ya ce ya faɗi labarin fuska كل شيء هالك إلا وجهه بل يداه مبسوطتان حنا ين ألا أشم بتسكي يعني فتحن وليش آه يد الله فوق أيديه شما يعني فتحن جهد كنسا akwai hadisi manzo Allah sun ya faɗi lafazin rijil cewa gashin alƙiyalan gashin alƙiyama za a shigar da abubuwa a wuta wuta har sai tana cewa hal min mazid akwai ƙari ne ko har sai Allah maka da kibe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi hatta yadda aljabbaru rijlan har aljabbaru ya sa kafa sai taka ta sannan kuma sai a cika ta ya zama ba inda za a sa wani dan wuta kuma shi kenan ta gama cika duk waɗannan abubuwa za su zo su faru nan gaba sai mu gaskata su to waɗannan na fudda din da Allah madaukaki ya rusufta wa kansa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusufta masa zaman lafiya da yau shine ne mu faɗi abin da Allah ya faɗa ya dangana wa kansa mu faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana wa manzon sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowa sanin Allah ina abin in akwai tawaya a cikin wannan lafuzan to farkon ne koyi su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ne koyi ba to ka kiyaye kar ka koyi kai shi ne ka ce baka san yadda suke ba amma ka kace kariya ina ba ta maka ci wannan to wannan shine ake so in aka ga wani abu da yake mun ji sunaye ne na wasu irin su kofi da mu muke da su mun ji yadda da fuska da sauransu to in ka ji lafazin ka ce eh Allah yana da hannu kamar da shi yana da fuska kamar da yake amma laisa ka mutum hishe shi ke nan ka'idar ba abin da ya kama da shi in ka faɗi wannan cikin ka huta ma'ana duk abin da kake tunani a zuciyarka to ba Allah bane Allah maka biki da ban yake da duk tunanin da zai zo maka a zuciya duk kuma wani abu da kake ji ko gani ko menene kar ka kasance da irin tabarka da irin haninka da irin fuskarka Allah subhanahu wataala shi ya san kansa to yadda da waɗannan abubuwan a yadda aka faɗe su ba tare da mu rukanin mu ciki ko mu ke wanda abin da zai kai mana ko ko kuma har mu kare da manzon Allah ko mu kare da Allah ba to wannan shi na imani ne da gaibi ina ba mun fahimta haka ashe in aka ce alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yutuna zakata azu wa mimma razaqnahum yunfiqun to aka fito wannan to alladina yu'minuna bil ghaibi nan duk ana nufin waɗannan abubuwa dai duk wani na cikin gaibi din kar ka jefa kanka cikin abin da hankali baya aiki a cikin sa ina fata mun gani Allah ya tabbatar da mu akan a lafazin alqur'ani da ma'anoninsa da lafazin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anoninsu duk abin da bamu san shi ba kuma Allah madaukaki shi yafi mu sanin sa ba za mu karyata Allah ba ba za mu karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan yake cewa wata yafkaluha suka tabbatar da su wa in lam yafhamu kafiyata ana mu masu duk masu imani sun yadda da wannan lafiyar Allah madaukaki ya faɗa su ma sun yadda da abin ba tare da sun cusa kansu zuwa ga su gano me yaya hakikanin tafiya take ba malam mai risala ba ya ce mana wala yablugu kun hawasfihi alwasifuna ba duk yadda masu iya siffantawa za su siffanta to ba za su kai ya siffanta Allah ba domin ba wanda ko ta ko ta fakkuri inda ta fakkuri ya ce ya tuno ya tuno bari ya zo ya tuno ya Allah yake duk wahala zai sa ya gaba kuma ba zai samu ba domin Allah shi ya yi ka ko ba ka ba da ya yi ka sai ya halitta maka kwakwalwa kwakwalwar da za ta yi tunani to wannan tunanin yana da iyaka akwai abin da ba zai iya tunowa ba daga cikinsa akwai Allah shi ke nan ta kawo ma'ana kwakwalwar nan ta duk basirar ta duk abin da ta kirkiro ta kirkiro mana jirgin sama ta kirkiro kaza da kaza to ba za ta iya tunani akan harkar Allah ba shi ke nan ta kawo ka gaskata abin da ya faɗa a Qur'ani ka gaskata abin da manzon sun zo ya maka shi ke nan ka huta idan mutum ya wannan nan fi ne idan mutum ya gaskata ne me zai faru cewa ya fa ya faɗa abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ya faɗa abin da manzon sun ya faɗa a hadisi ko ba ka ba bai shigar da hankalinsa wane ne ya kuma matsala ba wanda ya zo ya ce a'a abin ba haka yake ba ko na farko dai ya zama ƙaryata annabin ne bai faɗa ba ko kuma ya zama yana ƙaryata annabin cewa bai faɗi abin daidai ba shi ya fi annabin sani wannan lafazin da aka yi amfani da shi kuma ina ji mun gane wannan ba kuma akwai hatsari ko a kowane ya akwai hatsari ka tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai faɗi daidai da aka gaya masa shi ma ka ci masa mutunci sai yanzu zaka kawo gyara ka ce a'a ai wannan majahi ne dole mu canza shi mu mai da shi kaza to ka fi Allah ilimi ka fi Allah ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi wannan ne karfin zuciya ne da iya faɗi wannan kalma to idan kuwa ya zo na ce na yadda da abin da Allah ya faɗa kana da magabata suke dama cewa suke amuru ma kama ja'at bila kaifin haka suke cewa ka'ida suke nan su magabata salaf sai ce ku karanta waɗannan ayoyin da su da hadisan nan da suka zo akan maganar sufofin Allah ku wuce salin alif sai ku dogara ku ce za ku fassara ma'anar su ku ce za ku fassara kaifiyar yadda suke sanin ma'ana ya isa shi ke nan saka wuce to yanzu idan ka zama ta shi alƙiyar Allah haka ku ya tsaye da kai ya tambaye ka aka zo ga mutane guda biyu wannan ya faɗi abin da Allah ya faɗa ya faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa bai kusa hankalin sa shi wannan kuma ya ce a'a shi wannan lafazin da yadda da shi ba gaskiya sai an canza shi ba haka ba ko dangane tarayya ko ga wani abu ga Allah madaukaki idan Allah ya tambaye ka kai da ka tabbatar me za ka ce shi ya Allah abin da na samu a Qur'ani ka shi na faɗa abin da na samu a hadisan nan ka shi na faɗa yanzu wani za ka masa nabi amma wanda ya ce ya Allah maganan nan da ka faɗa ba gaskiya ba haka take ba abin da zai ga Allah wannan abu to wannan abu ba za ka tuno wannan shi ne zai sa ka yadda da wannan gaibin ka rufe bakin ka ba ruwanka da tunani akan zatin Allah da kafiyarsa amma kar ka karyata abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi mun gane zaman lafiya ashe ka bi hujja in ka faɗi zahirin Qur'ani kar ka je kana cusa hankalinka mun dai gama da wannan alhamdulillah an gane insha Allah a sannan sai tun maƙala wa yuqimuna salat sannan suna sai da sallah su waɗannan bayan Allah yace lam yakul alam yakul bai ce yafaluna salata suna aikata sallah ba aw ya'tuna bis salati ko kuma sai suna zuwa da sallah duk bai faɗi wannan ba li'annahu la yak la yakfi fiha mujarrad al-qibla Allahu akbar karatun fatiha karatu sura ya ruku ya daga ya sujada ya zauna ya zama ta assalamu alaikum wannan bai isa ba dangane da sallah yawa bi surati al-zahir fa iqamatu salati abin da ake nufi da iqamatu salat shine iqamatuha zahiran a aikata ta a aikata ta a aikace din a zahirin ta yadda take a ayyukanta بإتمام أركانها أتك ركنين ركني نسأيوا ركني ركني نسجد دك سي دي دي هكذا نزما dukan su a yi su yadda ya kamata wa wajibati hawa shuruɗiha da kuma wajibanta da shuruɗanta duk a cika su wa iqamatuha batinan a tsaye da ita kuma a batini shine mai bi iqamati ruhiha shine a tsaye da ruhin sallah menene spirit din sallah shine ruhin sallah abin da kake ji in kana sallah alaka da ubangiji kake yi kana ji a jikin ka cewa duk abin da kake tunani a zuci ya sani kuma kamar kana munajati da shi kana magana da shi ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza menene shine ruhin sallah ba zahirin kwakwafi kwakwafi ka tashi da rubu kai sujada ba ruhin ta shi nan alaƙar tsakaninka da ubangiji ka sami cikakkiyar ubudiyya da kusanci da kaskanci da raunana da rausasawa gaban ubangiji da ya halice ta domin ka sami kusanci zuwa gare shi kuma sannan ya baka ladan da zai saka aljanna sai shi mai ruwa ruburul qalbi fiha halartar zuciya zuciya kai zama tana jikinka a lokacin da kake sallah a wata dabburi ma ya quluhu wa yaf'aluhu minha kuma sannan ya rika tuntuntun yana lura yana fahimta akan abin da yake faɗa da kuma abin da yake aikatawa yanzu duk mutumin da zai zo farkon lokacin da zai kabbara sallah ya ce Allahu akbar a lokacin da ya ce Allahu akbar din kuma ya rika shu'uri a zuciyarsa cewa lalle ba abin da yake Allah kuma ba abin da yake Allah zai iya idan yana irin wannan lokacin ya san kowace zai ce Allahu akbar har zai iya yadda ya fito wata rana wani zai yana yawo a gari ya ce shi Allah ne na gafarta mutane har yadda to haka ruhin sallah haifar da shi a zuciyarka yana sa ka samu girman Allah da ɗaukakarsa kai a zuciyar lalle hakikatin ma wanda ya kai shi babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala ko da wasa zaka Allahu akbar din nan da gaske take hakikatin zaka batin Allah ne da take kuma girma a ma'anar abu wato kaharsa da sunfarsa da ikonsa da ƙarfin mulkinsa to babu wanda ya kai shi wannan shi ne fa ma'anar Allahu akbar haka da mutum ya karanta Fatiha daga farkon ta har ƙarshe ka karanta sura kuma ka yi tasbihi duk ma'anonin da suke wato Fatiha kana sanar da me Allah yake cewa kana tunani akai kaga a nan ne za ka sami sallah tsakakkiya sallah kuma mai rai sallar da za ta kanka zuwa ga ubangiji ita ce sallar da take tanha anil fahsha'i wal munkar ko ba ka bane to iya sallar da ya kamata a ce muna yi kenan ba sallah kawai fififi da sauri a kare ta ba tare da kula da aka to ga sunan Allah ya ce fa hadhihi salatu hiya allati qala Allahu fiha ita ce da Allah madan take cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa hiya allati yatarattabu alaiha thawab ita ce kuma sallar da za a baka lada akai yawa fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqala minha yawa mutum ba shi da ladan wani abu a sallarsa sai in sai gefen da ya samu hankalin sai yana tare da shi a sallar shi da ladan da zai samu la ilaha illallah in ba shi da ladan sallar mu Allah zai kyauta sallar da za ka yi kana sane da abin da kake daga farkon ta har ƙarshen ta to ita ce sallar ka ita ce za ka samu ladan gurgudan hudurin hankalinka da kalbinka tare kana kasancewa tare da Allah to gurgudan abu ladan da za ka samu a cikin ta dan haka wanda kai ce daga farkon har ƙarshe baka san me kake yi ba shikenan Allah ya kiyaye. Shi yasa magabata suna mai da hankali sosai akan wannan bangare suna kula in sallar su idan kana jin yadda suke sallah sai kai mamaki. In suna sallah kamar ba a duniya na suke ba. Ba sa tunanin komai. Ko abu ya jita sai su juya shi zama na alheri. Kamar irin abin da ake faɗa sai na Umar yake faɗa radiyallahu anhu cewa wani lokacin yana sallah a cikin sallan nan yakan tsara mayaka za a tafi jihadi. saboda akwai wata nutsuwa da mutum ke samu in yana sallah sai ga akwai wani shaidani da yake tuna wa mutum abubuwa da yawa in ya shiga sallah sunansa khinzab da ba gina yau khinzab sunansa sai ka shiga sallah sai lababo sai tuno maka kaza ba kai ba kaza ba kai ba sai ka tuno wa abubuwa shi yasa har wani wani malamin ke cewa shi ya gada ya gada to duk lokacin da yake so ya manta wani abu ya iya ya tuna shi sai ya ga abin yanzu da sai sai sai sai wannan shugaban sai mako sai sai da duba saboda kokarin sa ne ne santata daga wato sallah daga kuma alaka da Allah so yana sai kai mujahada sai kai yaki sosai to irin su kuma idan irin wannan abin yazo sai su tunani cewa lokacin bayan an yi sallar nan akwai ko za a tafi jihadi gobe akwai yaki sai tsara yadda za a yi sani na biyu fas a gefen dama wani a gefen hagu wani a tsakiya su wani ne a gabaya su wani ne a gaba to ka ganin ya bai daga je ka yi wani tunanin da banza a cikin zuciyarka zaka ka yi tunanin alheri ko da tunanin ya kama sai kai sallah ya fi maka amfani almuhim idan shi kace yace inna ma aqala minha wa yadkhul fi salati fara'idaha wa nawafiluha al-fara'iduha wa nawafiluha nafiloli da farilla duk sun shiga in aka ce sallah ba iya farilla ake nufi da sallar da farilla da nafila duk su ake nufi summa qala sannan Allah madaukaki ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma su waɗannan masu imani da gaibi din nan kuma masu tsaye da sallah to suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su suna ciyarwa mimma mai razaqnahum yawa malam yake cewa yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibatu ciyarwa ta wajibi kan zaka kamar zaka wal nafaqati ala zawjati wal aqaribi da kuma ciyar da iyali ci da iyali wajibi ba an samu dama ba kada ka bar iyalinka su je su shiga wani halin da za su yi bara har wani mai raunin zuciya ya amfani da su ya je ya maka lalata gida idan shi wannan asalin abin da sa ake so a tsare maka mutunci a kansa kenan don haka ba daidai bane waɗanda suke da hali su rika barin iyalinsu cikin wahala tilas ɗinka wajibinka ka ci da iyalinka daga abin da kake ci. Kan ya zama cewa kana da shi kuma sannan ka je ka bar iyalinka cikin wahala. Wanda ba shi da shi dama an san ba shi da shi. Za ka sai a yakuri a ci addu'a kuma su ma sun san ba ka da shi. Ana da bani wani mutum da matarsa sun je sun kama shi a hotel. Ya bi su da yunwa da koko da kosai koko da kosai masu an samu an kago a gidan wancan da ci sai ya dawo baya. Sai suka fita sai ga shi a hotel an yanka kaza an yanka menene. ne. a nan ko ba wani gida a wani gida na gurin ba Allah sai dan haka shi da iyali gaskiya wajibi ne kamata ɗan uwa a rika saka shi da magana shi da iyali yau Allah madaukaki zai tambaye ka akai don in ka san da zaka iya ba kar ka dauko ƴan mutane ka aje karkashin ka ka kyale ta rayu kai ma ka rayu da goran sai ka da sha wahala amma zaka zaka dauko ta to dole ne ka ci da ita yau kula da wannan gaskiya shi yasa kuma malam anan ya faɗi cewa kamar zakka sai kuma ya hada shi da magana annafaqatul wajiba annafaqatul wajiba ko shi da iyali kai hatta shi da ƴan uwanka ƴan uwanka ka kula da su shi ma na shi wajibi amma kuma su mataki mataki ne akrab fal akrab wanda yafi kusa sannan wanda yafi kusa to gurgurdan kuma halin ka gurgurdan wadata an ba ka da shi shikenan sun sani su ma a yace wal mamalik haka da shi da bayi bayan bawan kankana da bawa lokacin da yake akwai bayi shi ma tilas ne ka shi da shi ba za ka bar shi ya je ya nemi abu da kansa ba in ya nemi abu da kansa zai kwadago ga wani wani kuma ya bashi lada kuma sannan sai ka ce za ka zo ka kwace wani abu zalik don nafaqatul mustahabba haka ne nafaqat cewa wanda take mustahabbi bi jami'i turuqil khair ta hanyoyin alheri da yawa ba da sadaka taimakawa marayu gajiyayu da sauransu duk wani cikin abin da yake na mustahabbi wa lam yadhkur al munfiq alayhi anan bai faɗi cewa ai wa mimma razaqnahum yunfiquna ba yayi magana ne akan wanda suke ciyarwa din bai faɗi wanda ake ciyarwa din wanda ake bawa din ba li kasrati asbabihi wa tanawu'i ahlihi saboda yawan hanyoyin da ake yin wannan da kuma wato nau'o'in wato masu wanda ake baiwa din mana waɗanda ake baiwa wanda ake ciyarwa suna da yawa in aka ce su ba yi lafazin zai tsawo sannan man ke faɗi iya wato masu ciyarwa din li anna wali anna kai kuma bayan wannan kuma wali anna nafaqata min haythu hiya qurbatu ila Allah ya ina gurbatun ilallah kuma kasancewar ita ce wa ka ba da dukiyarka ka bai wa wani ko ka bayar ka bayar a wata hanya a a kashin kanta ita kanta in kaje ne kusanci ne zuwa ga Allah dan haka za a yi maganar wanda ya nemi kusancin ne ba wanda za a nemi kusancin ta hanyar sa ba ba sai an faɗi zuwa ga abewa ba domin wannan yana da nasa wurin daban Allah mai bada shi surutu tauba inna masalatatu lil fuqara ya zuwa kashin aya wa atabi min ya zo da lafazin min mimma razaqnahu haka yake Allah subhanahu wataala addalati ala tabi'in wadda tana nuna zuwa ga bangarantaka cewa ba duka ba wani bangare na abinda aka ce duk don me yace yunabbihum dan ya fadakar da su annahu lam yurid minhum illa juz'an yasira Allah akbar daga Allah Allah madaukaki duk abin da ya baka da kake ji in ya an baka ba abin da Allah yake so za mu ce Allah ba so yake dan shi amfani ba yau ba abin da Allah ya nema ka bayar ka taimaka wa dan uwanka mabukaci kuma ka samu lada ka shiga aljanna sai dan ka saboda Allah mulki ya san dan adam yana da shuhi yana san alheri kuma ba san ya bayar za ku sai aka nasarta domin ka tsaya a cikin addini domin abin da fi komai muhimmanci a wannan addini ka bauta wa Allah shi kadai tauhidi imani ka kusanci ubangiji to kada dukiyar da za a karba abin ka kai ta tafiya kana ganin tana da yawa har ka ce bari ba ka wani addini na sai akwai kunci akwai tsanani bari ka koma kai ka daina saboda ana yawan karɓar dukiya da yawa shi yasa nawa aka ce a baya a cikin zuciya a cikin zakka in dukiya ce nawa ka kasa arba'in yanzu idan aka ce kana da naira dubu arba'in misali a ce sun kai misali dubu arba'in sai ka kasa arba'in sai ka bada kashi ɗaya nawa za ka bayar naira dubu mutum mai dubu arba'in a aljihunsa yana hararo abubuwan da zai nace ka ne ba ba ba zai ji wahala ba tun da dubu ɗaya ba wani kai mamman da Allah ya daina kayan kai maka samu nace ka ne ba zai ji komai ba wannan kai take zakar wajibi ma kenan wanda idan ba kai ba za a yi maka azaba to da lantana da kasa kanka kaga bai kamata da Allah ruwa shi yasa waɗanda suka bi wasu hanyoyin ba na addinin Allah da ba na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shan wahala yanzu addinin masu addinin shi'a abun su kuma su suke karɓa abun mutane ne kuma su ka raba biyar ka ba da ɗaya ba arba'in ba ba dukkan su duk abin da suke gina wannan a kasashen laraba duk masu wannan aƙida da haka suke gina shi yasa wasu suke gudun malamai wani wani yana bada labarin cewa yana da yan uwa sai ta zo ba ta ita shi ya da ba da kansa tunda shi shi ba kuma su zai karba ba arba'in ɗaya cikin arba'in zai karba sai bar tasu kuma zaba duka saboda azaba ce da wahala a sai ya kuma su Allah musa yanzu misali idan mutum dubu hamsin ne da shi yau ba dubu goma ba ba ba da yawa ba to kun ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa arba'in ka bada daya ne shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne wuri yau juz an yasir min amwalihim ghayra dharrin lahu ba zai cutar da su ba an juz'in da za su bayar wala wala mufki haka ne kuma ba mai nauyi ya su bai wata dole ko mai nauyi da wata wahala ba dan an cire dubu daya a cikin dubu arba'in an bayar bal yantafi'una hum bi infaqi kai ba ma wannan ba ai su ne masu amfanuwa da ciyarwa ba Allah ne yake so ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da ma saboda kare manzon sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaki ya haramta masa cin zakka ai ne ba cin zakka duk ahlul baiti haramun ne cin zakka abin da suke ci kawai shine abin da aka samu a wurin yaki sai a yi kudusin sa shi ne wani kudusi din kudusi na hakika in an yi jihadi ne abin da aka samu sai a raba kashi daya na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ba a karbi abin hannun mutane ba domin ne wannan zai sa mutanen su ji tsoro in ana karba da yawa su ce sun bar addini kuma Allah madaukaki abin da duk komai muhimmanci shine abin ta masa shi kadai a tsaya a wannan addini a cikin musulunci kada tsoron a karbi dukiyar kai kore ka tare da cewa abin da za ka ba a gurin naka amfanin ka ne zai dawo gare ka insha Allah bal yantafi'una hum bi dawqatihi wa yantafi'u bihi ikwanuhum kuma wannan su ne za su amfana da shi in ko su masu talauci in ko su mabukata su su za a ba su fa'idanta wa fi qawlihi razaqnahu fadin sa da yace razaqnahu isharatun ila anna hadhihi al-amwala allati bayna aydikum akwai nuni zuwa ga cewa ishara zuwa ga cewa wannan duke da take hannun ku musulmi ku mu'minu laysat hasilatan bi quwwatikum wa mulkikum ba ku same ta ta hanyar karfin ku da kuma wani abu da kuka mallaka Allah ne ba ko ba ba wa inna ma hiya rizqullahi alladhi khawwalakum amma arzikin Allah ne da ya kawo na shi zuwa ga yakowa ya ba ku kamar ajiya sannu ko ya ba ku na sane ya dauka ya ba ku za ka ga idan ka kana jin wannan dukiya ba ku kuma ya ni'ima su ya ni'ima da ita akan ku fa kama an'ama alaikum wa faddalakum ala kathirin min ibadihi to kamar yadda ya yi muku ni'ima ya fifita ku akan da yawa daga cikin mutanen da ba su da shi kuma ba ku ga wanda yake da shi sama yin rayuwar irin ta bambanci da ke tsakanin mai shi da mai shi din yawan su yana da yawa sosai wani in yana da shi zai ga yawan abin da yake da shi din ya isa iya ci da gari guda amma ba ciyarwa ko ba ba wani kuma wanda ba shi da shi din shi ma abin misali abin buga misali ne a duk duniya saboda tsabar talaucin nasa ba ta kai tsaka yan tsakatsakin masu da yawa ko ba ka bane Allah ya daidaita waɗannan al'amura ya kyautata mana su kuma ya ba mu ikon mu gyara da kanmu ta hanyar da ya gare shi Allah ya saukar mana da rahamarsa bi ikhraji ba'd ma al'ama bihi alaikum da kuma ta hanyar wato fitar da abin da Allah madaukaki wani abu wani bangare kaɗan daga cikin abin da Allah madaukaki ya ni'ima sa akan ku da wasu ikhwanakum al-mu'minin kuma ku taimakawa ƴan uwanku waɗanda ba su da shi shi al-mu'minin waɗanda ba su da shi wasu ku taimaka mu wasa shi shine taimakon juna wa kafiran ma yajma'u Allah ta'ala bayna as-salati wa zakati al-Qur'an idan kana da Qur'ani Allah ne da yawa da Allah Allah madauki sau da yawa yana hada as-sala da kuma zakat لأن الصلاة دم ما هي كلمة ولا يسمى أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود لأن إذا صلى تاكو شي إخلاص نيجا أبن بوتا الله مدوكي إذا ما أن أبتشي زوجيا أن يصلى الله كو أكيد بي أو تاوى والزكاة إذا كما زكاة والنفقة da kuma sauran abubuwa ne ba da dukiya sai mu kuma addini mutadamminatu lil ihsani ala abidi ita kuma wannan a bangaren kyautatawa ne ga bayin Allah can ka kai ka bauta wa Allah kai ikhlasi ne kuma ka kyautata wa bayan Allah ma'ana Allah ka ba shi haƙƙinsa bayan Allah ma ka ba su haƙƙinsu mun ji wannan shine hikimar a hada sallah da zakka sallah haƙƙin Allah zakka kuma haƙƙin bayin Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da yake a fa'uwanu sa'adatil abdi taken wato samun zaman lafiya da cin nasarar bawa shine ikhlasuhu lil ma'budi ya tsarkake aikinsa ga Allah madaukaki abin bautarsa wa sa'yuhu fi naf'il khalqi da kuma kokarin sa wajen amfanin wato su halitta kare ya hada wancan da wannan da ikhlasi ga Allah da kuma taimako mutane yan uwansa wanda wannan shine abin da ke sa a sami wato ihsan mutum ko da yayi ihsan yayi ikhlasi shi kadai akwai bukatar lalle ya zama cewa yana kyautata ma yan uwansa bilewa kana mai bautar Allah kana da ibada kuma sannan kana zallaza wa mutane da azaba baka da rahama baka da tausayi wannan duk ba su haduwa ka hada wannan ka hada wannan sai ka samu sa'ada ta duniya da lahira sai Allah baka kwanciyar hankali sai ga sun bar ka zauna lafiya su kansu wanda suke wanda wanda wanda mutane ne kowane iri sawa kai shugaba ne ko mai kuɗi ko kuma ma kowane irin mutum ne in kana kyautata wa dan adam sai ka samu sa'ada kuma bayan ka samu ikhlasi ballantana kuma a ce mutanen da ake so a tare da kai sannan sai yake cewa adamu ma da yawa ko ya tsallake wuri ne وعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد متى تاكن لكي نون باوى أفارا نوني تاببيني باشي دربي شيني يزم سوى عدم هذين الأمرين منه أتي بعد سمود أن أبو بن نبي وتعليش بايا إخلاصي بانا إلى شركة إلى بوترون أبو نبا ألا بكذا حسنا تتبت فنكون باشي باشي تتوى متعليش ba wanda da kyautata wa mutane kullum dinga dawo mutane yace fala ikhlasa wala ihsan babu ikhlasi babu ihsan to wannan an samu tabewa kuma kana sanan sai ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka to saboda sai mu sai haka ba shi ayin da aka rasa ba kai ne kansu ba amma dai fata na ina da kan to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimtar abin da muke karantawa na bayanin littafinsa kuma ba mu ikon aiki da shi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ai masa addu'a akan wata bukata idan alheri sai Allah ya tabbatar masa da ita idan kuma ba alheri bane Allah ya musanya masa ita to muna roƙon Allah madaukaki ya taimake ka wannan bukata taka in alheri ce Allah ya tabbatar maka hakanan idan kuma sharri ce Allah ya kawar maka da ita hakanan dukkan musulmi ba ɗayan musulmi da wanda suke nan da wanda ba sa nan duk wanda yake da wata bukata ta alheri Allah ya tabbatar masa da ita wanda kuma yake da wani abu bai san abin da ke cikin sa ba ko alheri ne ko ba alheri ba to in alheri ne Allah ya tabbatar masa in kuma ba alheri ba ne Allah ya kawar masa da shi ya tabbatar masa abin da yake alheri ne